أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alfurkan da ke wannan anguwa ta tsakuwa allah ya tara mu a cikin wannan rana ta asabat dare na lahadi wanda yake 25 ga watan shaban shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a nan ba don komai ba sai don karanta alkur'ani mai girma da duba wasu ma'anoni a cikin ayoyin da aka karanta fatan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta ya ba mu damar aiki da abin da muka karanta sannan muna roƙonsa ya sanya mu a cikin ladan abin da muka fahimta da kuma aiki da shi har yau muna cikin isa akan abin da ya shafi nana maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam bayan allah ya ambace ce cewa wa iz qalatil mala'ikatu ya maryam yana labarta annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabi Muhammad yake cewa kuma ka tuna yayin da mala'iku suka ce ya ke Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalima lalle Allah yana miki bishara da wata kalma minhu daga gare shi kalmar take ismuhu almasihu Isa ibn Maryam sunansa almasih Isa ibn Maryama wajihan fid dunya wanda yake madaukaki ne mai daraja ce a cikin duniya wal akhira da kuma lahira yana da daraja a duniya da lahira wa minal muqarrabin sannan yana kuma daga cikin makusanta Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin wannan tun gabanin fa a haife shi sai Allah ya ce sannan zai yi wa mutane magana filmadi a cikin zanin goyo a cikin zanin aiwa wakalan da kuma lokacin da girma ya kama shi ya zama cikakken mutum limana yawanci an ce mutum ya zama cikakken mutum yawanci ana lissafi shekara arba'in ne hatta idza balaga ashiddahu wa balaga arba'ina sanata sai lokacin da girmansa ya kai ya kai shekara arba'in wannan shi yasa mafi rinjayen annabawa Allah yakan turo su da sako ne a lokacin da suka cika shekara arba'in saboda shine range ɗin cikar hankalin mutum wanda mutum hankalinsa ya cika full ana ga cewa wane da ya kai shekara arba'in to duk wani abu na hankali in bai hankalci da shi ba to ba zai hankali ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce qalat rabbi sai nana maryam take cewa ya ubangiji anna yakunu li walad ta yaya zan samu da ta yaya ni zan haifi da walam yamsasni bashar alhali wani namiji bai taba kusanta ta ba shine yace walam yuqarribni bashar la fi halal wala fi haram babu wani namiji da ya taba kusanta ta ta hanyar halal ko ta hanyar haram ita dama a keɓance take ma da mutane to kuma ta yaya yau rana ɗaya za a buɗi baki a ce za ta haihu ta yaya sai ƙwala sai shi ɗan saƙo da allah ya turo shi ya mata ya ce kazalikin lahu kamar haka ne allah maɗaukakin sarki ya kuluku ma ya sha yake halitta abin da ya so idza qada amran idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani al'amari ko zai hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kawai yana cewa abin ne kun fa yakun in ya ce mar kun kasance fa yakunu sai ya kasance amma sai aka samu wani wanda shi yana ga ya kai girma a malinta wai yana da sirrin kun fayakun da haka duk abin da yake kun fayakun shi ma yana da sirrin zai iya yi wa iyaz billah wallahi shirka ne kuma wanda ya kokwantan wanda yake faɗin irin wani bai yake kokwantan shirkarsa shi ma ya yi shirka in yana kokwantan kafircinsa wallahi shi ma ya kafirci duk wanda ya da'awar ilimin gaibi ya da'awar abin da Allah ne yake shi ma sunansa tsaguci mun karanta a tsawagit kasirun wa ru'usun kamsa daga ciki wa muni da a ilmin gaibillah wanda ya kirayi ilimin gaibi na Allah to shi ma tsaguci da haka wallahi sai mun kiyaye mun san wane ne Allah Allah ba abun wasa bane Allah ya wuce duli sabon mu urji dan kankanin zai fitar ma abun da bai kamata ba ka ji dama mutuwa kai dan kankanin kurji wanda in ka shafa sai dai ka ji alamunsa baka san inda yake ba ko kuma Allah ya ga dama sauro guda ɗaya zai turo ma hana ka bacci sauran da in ka haɗe shi ma ba za ka mutu ba duk irin jinin mutum mai cutar da ya sha cutar ba za ta bi ka ba amma in Allah ya ga dama sai ya zo ya sashi a cikin bargonka kai bugun duniyar nan ka rasa shi ya hana ka bacci amma kuma mutum ya zo yana wasa da wane ne Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yu'allimuhul kitaba sannan Allah zai sanar da shi rubutu kun ga a shari'a ta annabi Muhammad yanda muka karanta muka ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum siffa ne ta larabawa rashin iya rubutu da karatu sai aka faɗi daraja ne su kuma gare su saboda ƙur'ani inda a ce wanda ya zo da ƙur'ani yakan iya rubuta abu ko ya karanta wa billahi azim cewa za su yi ya samo tatsuniya ne a gurin wasu tsofi ya zo ya rubuta ce ƙur'ani ko ya haddace ko kuma ya samu mi wani rubutu da aka taskance shi irin na mutanen da ya ɗauko ya karanta ya zo yake karanta mutane ce Allah ne ya gaya musu to amma sai Allah ya sa kowa ya san siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kamalarsa da komai sai aka ce to baya iya rubuta balle ya karanta da haka da ya zo ma da Qur'ani ba iya abin da aka ce shine an ce mahaukaci ne ko komi an ce boka ne ko mahaukaci ko mawaki amma an kawo siffar da ta shafi ilimi ta rubuta abu ba a kawo ba ko ya karanta an rubuta a kawo ba iya wannan suka yi shari da shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya mayar musu da kaidin su na wannan shari din Allah maɗaukakin sarki zai sanar da annabi Isa rubutu wal hikima zai sanar da shi hikima fil aqwali wal af'al wurin mi wurin magana da kuma wurin aiki duk abin da zai yi magana a kai zai faɗe shi ne da basira da hikima duk wani aiki da annabi isa zai yi alaihi salam zai yi aikin ne da hikima saboda allah maɗaukakin sarki shi ya sanya mara hikima tun yana cikin ciki wattaurat zai sanar da shi altaura zai ba shi ilimin altaura littafin da ya rigaye shi littafin da aka saukar annabi musa to Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarin zai sanar da shi ilimin da yake cikin attaura wal injil sannan zai sanar da shi injila littafin da za a saukar mar a gaba to wannan fa kafin a haife shi ne Allah maɗaukakin sarki ke ba da labarin wane shi sai Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il kuma annabi isa zai zamto ɗan saƙo ne manzo ne gami banu isra'ila sannan zai rinda cewa anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lalle ni na zo muku da wata alama ta cewa ni manzo ne domin ku gaskata ni kowane annabi Allah madaukakin sarki yana bashi wata alama wata mu'jiza da zai zo da ita wanda take gagaran dukkan mutane idan muka dauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba shi alƙur'ani shi a cikin alƙur'ani a nan mujiza take duk masu ƙaryata ƙur'ani su ce tatsuniya ne su ce mi waƙa ce su ce wane ne to Allah ya ce fatu bi suratin min misli ko fatu bi suratin misli ku zo da wata sura kwatankwacin Qur'ani ko ko sura min mislihi kwatankwacin surar da take cikin alqur'ani in kuntum sadiqin in kun kasance kuna da gaskiya suka gagara aka ce fatu bi ashri suwarin ku zo da ayoyi- surori guda goma irin surorin a Qur'ani din suka gagara eh a wani gun sai aka ce fatu bi ayati eh bi ayatin misli aya ma an gagara sai Allah madaukakin sarki yake faɗa قل كجاء musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ilidi tama'atil insu wal jinnu inda mutane da aljanu za su tattaru ala ayyatu bi mithli hadha alquran akan za su zo da kwatankwacin alqur'ani nan Allah madaukakin sarki yace la ya'tuna bi mithli yace da dai ba za su taba iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da fashin su suna tallafa sashi wani ya cillo alifun wani ya harkado ba'un wani ya cillo ta'un ta can a tada qur'ani Allah ya ce la ya'tuna bi mithli ba za su taba zuwa da kwatankwacin alqur'ani ba in ba na manta ba a wata kissa ta musailamatar kazzab yake cewa shi ma fa wallahi an mishi wahayi aka ce me aka masa wani irin wahayi aka ma yace an saukar mata da wata sura ya wabar ya wabar innama anti uznanin wa saqar wa sa'iruki faharun faqar wai saboda ya tambaya an ce mar ya tambayi wani sahabi yau ne aka saukar wa wannan manzon naku ya ce an saukar masa wata sura ne sabiratan baliga wata karamar sura ne mai isar da saƙo ya tambaye shi sai ya ce mar an saukamar kowal asirin inda al'insa lafi kusa ilalin amanu wa amilu salihati wa tawaso bil haƙi wa tawaso bil sabr aya uku to shi ma to bari ya zo يا كما تسوى أن سوكر مدى سورة الفيل ما الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل لها أذن طويل يا ده من يبي كنوا شيله وأن سوكر مدى سورة to duk wannan ko basira babu a sahabin da ya gaya wa yawo yana budar baki ya ce wallahi laƙabi alinta laƙabi alinta anni a'lamu annaka kazzabu yace wallahi ka sani ni na san cewa kai makareci ne a lokacin shi sahabin bai ma musulunta ba amma da ya karanta mar wai sura da aka saukar mar sai ya ce mar wallahi laqad alimta haƙiƙa ka sani anni a'lamu lalle ni na san cewa annaka kazzabun kai makareci to ina kuma da a ce lokacin da ya same shi yana musulmi ne to Allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi attaura da injil kuma ya zanto manzo daga cikin mi manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya turo su daga cikin bani isra'ila yake cewa anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da wata dalala wata alama wata aya daga ubangijinku wanda take nuna cewa ni manzo ne kuma na zo muku da wannan ayar ne domin ku san cewa abu ne da ya gagaru wani dan adam ba zai iya ba amma Allah ya bani dama na yi saboda ku yadda cewa Allah ne ya turo ni shine mu'jizar tasa yace anni akhluqu lakum min at-tin yace lalle ni ina halitta ko ina yi min at-tin daga cikin mi daga abin da ya shafi yin laka tako yace ka hayati tsairi zan tura shi ne na yi shi da siffa ta mai ta tsuntsu fa'an fuku fihi sai ne busa a cikinsa in ya yi shaɗin tsuntsu da wannan taɓan sai ya kura shi fa ya kunu tsairan bi izinillah sai Allah sai ya zamto tsuntsu da izinin Allah bai ce bi izini ba da izininsa ba a can ma cewa aka yi wa istakulu min tsini ka ya ake tsairi fatan fuku fihi fatakunu tsairan bi izini haka Allah ya faɗa ya ce wa id takhluqu min at-tini ya ce kuma kana yin ni takhluqu min at-tini kana halittawa daga daga tabo kaya ati tsairi kamar shabbin tsuntsu fatanfuku fihi sannan sai ka yi busa a ciki wannan Allah ne ke gaya mishi fatakunu tsairan sai ya zamto tsuntsu bi izini da izini na wannan Allah ne faɗa masa wannan kuma yana gaya wa banu Isra'ila ne da kansa shi annabi Isa yake cewa fa yakunu tsairan bi iznillah sai ya zamto tsuntsu da izinin Allah wa ubri'ul akmaha sannan ina warkar da wanda aka haife shi da makanta wanda aka haife shi baya gani in ya zo ya shafa idansa yana budewa sai ya zama mutum sai ga yana gani bai taba kallo ba balle a ce dama ai idan bai gama mutuwa ba ne da yana kallo da haka kawai magani ya mara yawan a'a bai ma taba kallon ba to yana zuwa in ya shafa idansa sai ya dawo yana gani sai ce wal abrasa da wanda aka haife shi ko kuma wanda cutar kuturta mai irin kurajen nan yana fashewa a jikinsa ta shafe shi shi ma in ya zo shi addu'a ya shafa sai ya dawo ko tabo babu amma ni bi iznillah wa uhil mauta sannan ina rayar da makice akwai wani saurayi yana shekara ashirin da wani abu Allah ya ɗauki rayuwarsa sai mutanen annabi isa suke cewa to in dai shi manzo ne da yake cewa yana iya tada kaza yana iya mu je muka tada wani yana zuwa ya kira sunansa ya ce ya ce taso ya fasa kabari ya fito sai suka gan shi a saurayin nan nasa amma gashin jikinsa har ƙilƙil yake tsabar fari sai suka tambaye shi sai sai ai gumurzin da yake sha a ciki duk da cewa bai ce azaba a kimar ba amma magagin ɗaukar rai da bala'in da ya sha ya ce ai dole kansa ya yi fari gashinsa duk ya yi fari amma duk da haka wallahi tallahi ba su imani da shi ba daga ƙarshe ma neman halaka shi suka yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ko in ce annabi Isa alaihi salam yake faɗa ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna kuma ina ba ku labari da abin da kuke ci aka je gida ka cika ƙoshi in ka fito sai ya ce a ai malam wane ka je gida ka ci abu kaza ka ci abu kaza ka ci abu kaza wa ma tadakiruna fi buyutikum da kuma abin da kuke taskance shi na abinci da wani sa a gidajen abin da ka ajiye a gidan karka ce a ai dan na ci abu ne maybe Allah ba shi idan da yake iya kallon ni na ci kamar yadda ake cewa mayu suka ga mutum suna iya cewa a wane ya ci abu kaza to abin da ka taskance a cikin gidanka ba Allah ya bashi labari zai ce a ayo alajuwa ne a gidanka ka ajiye abinci kaza da kaza a wurin a wuri kaza to wannan annabi Isa Allah ya bashi wannan baiwar da zai iya faɗa ma kaza ne ka ajiye a cikin gidanka sai Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan lakum lalle waɗannan abubuwa da aka ambato la dalalatin li sidqi nabiyina Isa alaihi salam dalala ne ayoyi ne mujizozi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi isa domin a gaskata shi domin wannan mutanen nasa banu isra'ila da ya zo musu su gaskata shi su yarda da ni annabcinsa in kuntum mumini in har ku kun kasance mumine ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa musaddiƙan lima bai na yadayya kuma zai zanto mai gaskata abin da yake gaba gare shi ne min at-taurati na daga at-taura wa li uhilla lakum sannan zan halasta muku ba'd alladhi hurima alaykum sashin wasu abuna da aka haramta muku banu isra'ila sun shiga jarabawa kala kala wanda a cikin suratul baqara an ambaci jarboyi kala-kala da suka fada a ciki kuma kowace jarba in suka shiga ba sa fitarta da daɗin rai amma duk da haka bai sa sun fahimci cewa saba wa ubangiji ne yasa suke daga wannan jarba su fada waccan jarbar ba abubuwa da yawa wanda yake halas ne a shari'ar da suka ta zo a cikin attaura sai mi sai Allah a shari'ar cikin attaura Allah ya haramta su abubuwa da yawa amma da aka zo a cikin shari'a ta injil sai shari'a ta zo mai sauƙi saboda an samu sanjin annabi sai Allah ya sauƙaƙa musu wani abu duk da haka Allah ya mu sauƙaƙa musu ne saboda su imani da ni da annabi isa amma kun gani neman halaka shi suka yi suka ɗau wani mai kama da shi suka halaka ya suka ce sun halaka annabi isa Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubha lahu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba kawai an kamanta musu shi ne Allah ya ce bal ya ce a'a kawai rafa'ahu Allah ilai Allah daga shi ne zuwa gare shi wannan ma nuna ma cewa Allah yana sama kenan rafa'ahu Allah Allah ya daga shi ne ilai zuwa gare shi kasancewa ma Allah din yana saman garanti ne kamar yadda ya faɗa da Allah ya tashi ba da munajati da annabi ya ba shi sallah sai da ya yi miraj zuwa sama a sai a ce Allah yana ko ina ka tafi masallaci kawai ka dukufa Allah zai zo kawai zana ka tafi eh Allah yana ko ina bi ilmi walakin fi sama kama qala yana sama kamar yadda ya faɗa in ka ce kaifa na ji wani malami ya kawo wani asar da ya faru da imam malik wani yana zaune yana kuzuba ko yana karanta zuwa ne yazo yake ce mar ya imamu na malik qala allah ta'ala ar-rahman 'ala al-arsh istawa fa kayfa istawa yace yake tambayar imam malik yace allah ya ce ar-rahman 'ala al-arsh istawa shi allah mai rahama 'ala al-arsh istawa yana ya daidaita akan al-arshinsa duk da cewa malamin da na ji ya yi magana a kan wannan asar ɗin ya taɓa karanta ar-rahman ɗin ma da cewa ba ma Allah ake nufi ba ya ta kawo dalilai akan me ar-rahman ɗin ba wata siffa aka ɗauko ba wai ana nufin ar-rahman Allah ba ne siffa ne ta Allah kawai aka ɗauko aka ɗora abu da haka tun da siffa ne to ko baya gun za a iya ɗora siffarsa a wurin ya ta kwane-kwane na kawo falsafanci amma kwanan nan sai naji yana cewa an tambayi imam malik wani ya zo ya ce mar arrahmanu allah al-istawa fa kaifa istawa ta yaya daidaita imam malik ya ce al-istawa ma'lum daidaito dai abin sani in an ce daidaita abu ne wanda an san shi amma kaifa ta yaya allah daidaita ya ce majhul abu ne da ba a san daidaiton allah ba sai ka san zatin abu ka san iya yake ya yake zama ya yake tsayuwa to ba wanda ya san zatin Allah sai ya za ka iya kamanta yadda ya daidaita ba zai yi ba sai ya ce mara haza sahibu bid'a ya ce wannan ɗan bid'a ne kore shi a masallacin nan da ka imam malima bai yarda da ɗan bid'a ya zo ya musharaka da shi a masallaci ba ya ce a fita da shi saboda yana kutse cikin mi cikin abin da ya shafi ilmullah shi abin da ya shafi ilimin Allah imani ne da miƙa wuya ba tare an kore ko an juya maganar ba ka faɗe ta yadda ka ganta kai shiru duk abin da ake neman ƙarin bayani akan abin da ya shafi zatin Allah ba ruwanka da tsohon baki kai shiru ka bashi wannan na Allah ne kuma inda ya so zai mana bayanin da ba sai an nema a bayani ba amma sai Allah ya bar shi a haka da haka kawai imani da shi wajibin ne ka miƙa wuya kai shiru addinin na Allah ne shi ya bar shi a haka Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya ce wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum sannan annabi Isa ya ce sannan zan halasta muku wasu abubuwa da aka haramta muku daga cikin abubuwan da aka haramta muku shi shari'a ta annabi isa zai zo ya halarta muku don mi don su yi imani da shi amma daga ƙarshe ba su yi imani da shi ba sai allah maɗaukakin sarki yake cewa waji'tukum bi ayatin min rabbikum ko yace annabi Isa yake cewa waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma zan zo muku da ayoyi da dalilai daga ubangijinku fattaqullaha don ku ji tsoron Allah wa ati'uni sannan ku yi min biyayya a abin da nazo da shi inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa'buduhu da haka ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya ita ce mi hanya madaidaiciya siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin hanyar wanda Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima daga cikin annabawa wasu diƙin da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa salihin da nagartattun bayi shine siratal ladina an'ama Allahu alaihi to Allah ya ce hada siratal mustaqim falamma ahassa Isa minhum al-kufra ay falamma alima Isa layin da annabi Isa ya ya sani minhumul israra alal kufri sanin cewa lalle su sun doge akan kafirci ba za su yi imani da shi ba qala sai yake cewa man ansari ila Allah wa zai taimake ni dangane da kira zuwa ga Allah wa zai taimake ni dangane da mi addinin Allah qala al hawariyun sai al hawariyun sune ashabu Isa sune dullabu Isa alayhi salam daliban annabi Isa wanda kowane annabi dama yana da sahabbai sahabbai su ne ɗalibanka su ne kuma abokananka dukkan annabi sahabbansa su ne ɗalibansa su ne kuma abokanan rayuwarsa to sai shi annabi isa sahabbansa su ne alhawariyun sai suke cewa nahnu ansarullah ai mu ne masu taimakon addinin allah amanna billahi mun yi imani da allah washhad kuma ka sai da bi anna muslimun lalle mu musulmai ne wannan shine karshen karatunmu na wannan wata sai kuma Allah ya kaddar rayuwarmu bayan ramadan amma gabanin na rike akwai ƙarin bayani da zan yi akan fawaid na wannan shafin mala ya ce sharful kitaba wal kabdu ya ce daraja ta rubutu wal khattu da kuma zane shine da duk rubutun wa uluwi manzilatihima da kuma daukakuwar darajar su shi yasa Allah madaukakin sarki ya magana akai rubutu da iya karanta shi da iya rubutawa haisu bada Allah ta'ala bi zikrihima qabla ghayrihima ta yanda Allah madaukakin sarki ya fara ambatansu kafin waninsu shi yasa a can ya ce wa yu'allimul kitaba wal hikma su ya fara ambata gabanin wasu daga cikin darajojin da ya ba wa mi annabi isa alaihi yace min sunan ta'ala yana daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki an yi ayyida rusulahu bil ayati dalla ala sidqihim ta yanda zai karfafi manzanninsa da wasu ayoyi wanda suke nuna gaskiyar shi annabi shine mi mu'jizat mu'jizozi da suke nuna wannan annabin annabin gaskiya ne mimma la yaqdiru alaihi albashar te abinda dan adam ba zai iya ba tunda mun gani annabi Musa sai Allah ya turo mi ya turo shi da sanda wanda sandar in ya jefa ta take zama maciji amma a lokacin sai aka samu ne bokayen fir'auna suna da suna tsafi suna iya tada macizan gingima gingima amma annabi isa da ya jefa tasa sai duk annabi musa da ya jefa tasa sandar ta zo maciji duk ta haɗe macizan nan suka faɗi kuma suka yi imani da shi wannan mu'jiza ne abinda ɗan adam ɗin ya suna ga duk duniya ba su tsafi to wani ya zo ya kawo abin da ba na tsafi ba suka ce in dai tsafi ne bai isa ya ci wani mace zan ba suka yi imani da shi to wannan su ne mu'jizat sai kuma na ƙarshe ya ce ja isa alaihi salam bi takfifi ala bani isra'il annabi isa alaihi salam ya zo da sauƙi ne ga banu isra'ila fima shuddida alaihim fi ba'di shara'i taura cikin abin da aka tsananta musu a wani sashi na shari'a na at-taura wa fi hada dalalatun ala wuqu'in nafsi baina shara'i yace a cikin wannan akwai dalili akan shafewa ne wasu shari'o'i a cikin ne yanzu misali shari'ar da aka ba wa mutanen annabi musa kun da aka zo annabi isa an sauƙaƙa wasu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an sauƙaƙa wasu to da haka wata shari'ar shari'ar wani annabin takan shafewa wata shari'ar wani kamar a baya na gaya mana ana iya faduwa a mi a gaida wani amma sai aka ce shari'ar irin su mi annabi yusuf alaihi salam sun zo sun fakarru lahu sujjada suka faɗi suna masu sujjada bi ma'ana sun faɗi suna gaishe shi amma mu kuma shari'ar mu sai ta hana wannan abu hatta inhina'i malamai suka ce al-inhina'u min as-sujud saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa sahabbai suka yi idza rafa'a min ar-ruku'i in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dago daga ruku'i sai suka ce lam yuhanni ahaduna zaharahu babu ɗaya mu da yake sun kuya kansa hatta qa'ada nabi sallallahu alaihi wa sallam sajadatan har sai manzon Allah ya kulla sujada in manzan Allah bai sujjada ba haka da kai ma ba sa yi amma yanzu kana tafiya sujjada wani ya riga ka to da haka abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tara mu a cikin lada wanda ne kuskure kuma ƙarancin sani ne ina roƙon Allah ya dace da ni ya ƙara fahimtar da ni ya ɗora harshen na akan daidai subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma insha Allahu a cikin wannan satin gabanin a fara Ramadan akwai wani guziri da nake so na zo na dan fadakar akan halin salaf fi Ramadan wanda yana da yawa amma ina so ne samarin sa ko da zama ɗaya ne a yi amma za mu magana da malam da in ya ce gobe ne ko akwai karatu ran litinin kuri bai ba to insha Allah gobe ba karatu ladi to kawai ranar talata insha Allah zan zo da shi wannan muzakira din zan karantar da fatan al'umma za su taru domin jin saƙon da za a zo da shi subhanakallahumma rabbana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum